قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan safiya ta lahadi a yau muna 26 ga wata na biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace wa goma watan daya miladiya na 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto zama na ashirin a cikin wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam zuwa ga ɗiya mata bayan satuttuka da dama mun saurari irin hanyoyin da ya kamata a ce uwaye mata da ma mazan gaba ɗaya hanyoyin da ya kamata a ce sun bi saboda su ga cewa sun samar wa al'umma yara na gari waɗanda za su zamanto wa al'umma abin farin ciki da alfahari wanda za su zamanto nagartattun ɗiya game da mahaifansu su musu addu'a tun suna raye da bayan sun bar duniya fatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ba mu ƙarhin jajircewa da ƙarhin azama akan ba da tarbiyyar waɗanda allah ya ƙadarta suka zo ta hanyarmu a sannan abinda nake so in dasa da akan shi a yau wani takaitaccen rubutu ne wanda wanda daga cikin magabata yi ya ambaci abin daga cikin da yake ce mushi sunan min akhta'iz zawjat ya ba shi suna wani kaso ko kuma wani bangare daga cikin kusakurai wanda suke faruwa ta bangaren ɗiya mata a cikin zamantakewa na aure ababe ne wanda ana faɗan ana faɗan su kullum sannan kuma ba gajiya za a yi ba in nuridu illa al-islaha mastata'na abinda ake fama shine samar da gyara gurgudan hali wannan shine niyan maimaita irin waɗannan abubuwa sannan kuma koda za su yi ta maimaituwa wannan ba zai zamanto illa ba ko kuma wani aibi a zai zamanto alheri ne a gare mu saboda kamar da suke ambata cewa bitikrari yu'allamul himar kamar idan na maimaita abu so da yawa to yahi aktsaru istiqraran fi dhihnil insan bimana yahi dawwama yahi zama a cikin kan mutum anan malam ya ambaci matsaloli kamar guda 24 wanda waɗannan matsalolin ina so a cikin wannan zama in musu mururul kiram bimana in bi su kai tsaye gaba ɗayan su ba sai an wasu a magana a kai ba bal inda ma zai zamanto a matsayin tunatarwa wanda wannan tunatarwa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana dama tana da amfani amma ga mutumin da yake da imani to Allah subhanahu wata'ala mana jagoranci abu na harko mu sani cewa zamantakewa na rayuwar aure wani al'amari ne wanda ibada ce ga Allah subhanahu wata'ala yardanki da cewa zaman da kike zama ne na Allah yardanki akan can zaman da kike zama ne na ibada yardanki da cewa zaman nan da kike zama ne wanda kike neman aljanna da shi wannan zai taimaka miki akan ki sabke duk wani abin da kike takama da shi da duk wani abin da kike jijji da kai da shi da dukkan wani mafhumi da wani tunani da kike da akan rayuwar aure wannan zai sa ki sabke waɗannan abubuwan gaba ɗaya ki komo ki ajiye shi a matsayin bauta ma Allah ne kike yi wannan bauta kuma yana yiwa ya zamanto mai daɗi kuma yana zama ya zamanto marar daɗi a daga cikin matsalolin da ake samu daga wasu daga cikin mata ba kowace ba al-mubalaghatu fi talabil kamal bi ma'ana mace za ta kai makura na kan cewa ita tun da dai ta zo gidan miji to ha dole ne ta ji daɗi fa hunaka min az-zawjati man tughriqu fil khayal wa tubalighu fi tatallubil kamal فتظن أن الزواء أن الزواج جنة الفردوس أو جنة الفردوس التي لا صخب فيها ولا عناء ولا مشقة daga cikin mata take akwai wanda take kaiwa makura wajen tunanin abin da bai faru ba khayal kenan imana ta yi ta imajinan abubuwa wato baligu fi taqallubil kamal tana kai makura wajen neman kamala a cikin rayuwar aure ta hanyar me ta hanyar cewa ta rika tsammahanin rayuwar aure kamar wani jannatul firdaus ce wanda babu rikici ba daga murya ba wahala ba tsanani ba kumci ba takura ba komi to lalle tabbas dukkan macen da za ta irin wannan tunani ta tunani wanda yake na kuskure ne sannan irin wannan tunani wani lokaci iya da alaka da irin fina-finan da ake kallo an zo an tsara fim a cikin minti sattin mana awa ɗaya ko awa ɗaya da wani abu a nuna miki wata tana ga yadda suke rayuwa da ita da mijinta ga kaza ga kaza ga kaza shi kuma wani duka wani abu ne wanda dama kirkirar shi aka yi tsara shi aka yi sai ki zo ki ce wannan abu shi kema abin da kike tunani kenan da haka za ka ga ana ta faman dole sai an samu mutumin da yake da dukiya dole an samu mutumin da yake da kaza dole an samu mutumin da yake da kaza ki ɗauke shi a matsayin bauta ga Allah subhanahu wata'ala wannan zai hutar da zuciyarki yau in kuka ji daɗi gobe zamanto saɓanin haka ne ya wannan ita ce rayuwa fa yawmun alaina wa yawmun lana wa yawmun nusa'u wa yawmun nusar rayuwa haka ta gada wani lokaci ya zamanto a ji daɗi wani lokaci kuma ya zamanto saɓanin shi ne kenan karki tsammanin cewa ki kai ki ba kanki wahala wajen neman dole sai kin kai makura a bangaren da ya shahi zamantakewa na na rayuwar aure wannan wani abu ne wanda rayuwa bata gaji haka ba abu na biyu qillatu mura'ati zawja liwalidayyi zawj wasu lokuta ana samun wasu daga cikin matattaki suna da karancin kulawa akan mahaifan mazajensu sai kaga an auro ta ta shiga kishi ko ta shiga gaba ko ta shiga ƙiyayya tare da uwar da ta aihi mijin nata wanda dukkan wani wahalan da ake sha ita wannan baiwa Allah ita ta sha shi ke sai da aka kai aka kare komi da komi aka tarbiyance shi ya zama to mutum aka ba shi kula wanda ya kamata Allah ya taimake shi ya zama dan kasuwa ko ya zama aikaci ko ya zama kaza ko ya zama kaza ko ga sana'ar shi a lokacin tukun aka gayyato ki ke ma ki zo wannan alherin da ya sabko kema a ci tare da ke kina zauwa sai kika nuna waɗanda suke da alhakin wanda suke da su ne sababin zauwar shi duniya sai ki shiga rikici da su wallahi in ka ji ana ba da wasu labarai wasu matattakin ba sa kyauta ba ka ji a ba da labarin wai mace ta rika ambata cewa ita ba ta zo gidan mijinta ba don ta dahawa sarakko ta abinci in abinci take so ta dawa da kanta mana ka duba hawan da haushe ke ca samun wuri wannan baiwar allar wajibi ne a gare ki ki kyautata mata ki ɗauke ta matsayin mahaifiyarki in dai har da gaske kina son ki zauna da shi mutumin da kike takamar cewa mijinki ne to ana samun irin waɗannan muzantawa ko kuma ma wata mace ta ɗaga baki ta zagi mahaifiyar mijinta tunda za ta iya zagin shi ko ta zagi uwan ma ta zagi uwan ma a irin wannan yanayi gaskiya duk macen da ta ɗaga baki ta zagi mahaifiyar mijinta gaskiya namiji ya kamata ya zama to shi kuma a hehe ne wace irin huska za ka iya kallon mutum macen da kai ne ka je ka bayar da sadakinta kai hidindimun da za a yi da ɗawaine da za a yi aka ɗaura muku aure tsakanin kai da ita ka ɗauko ta ka kawo ta gidan ko gidanka ko gidan da za ka ɗauka a matsayin haya ku zauna a ciki ka huta ka je ka nemo duk abin da ya kamata gurguran hali a tsoruwarta a cikin wannan gidan amma kuma mahaifiyarka matarka ta zage ta akwai matsala to wannan iya daga cikin kusakuran da wasu daga cikin mata suke yi Allah subhanahu wataala ya gyara halayenmu gaba daya abu na uku wasu daga cikin mata zaka same suna da suna da sakin kai da karancin yin ado ga mijinsu lasiya ma idan ya zamanto a ce shekaru sun dan ja mana shi aure ya yi shekara wani goma wani sha biyar wani sai ta rika ga cewa kai ai an riga an saji an zama abu daya ya wata kuma za ka samu ƙasa da haka nan ƙin ma'ana ta samu irin waɗannan matsalolin tare da ita to wannan rishin adam yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo tangarɗa a cikin zamantakewa na aure ki yi ƙoƙari matuƙa a ce zuwa magariba abinci ya riga ya ƙare kin je kin yi wanka kin yi duk abin da ya kamata ki kin sa yaran ki gaba in karatu za ki koya musu in sauraron su za ki su yi karatu in wani abu za a musu na mai amfani ya zaman to dai an riga an kammala amma iya ɗaya daga cikin ɗabi'ar wasu daga cikin mata a yau sai a lokacin da ake tankarar magariban ma watakila za a ɗora abincin sai ga kenan dole abincin ya bayu zuwa ga bayan sallar isha'i kuna makamancin wannan ko kuma in gas ne a zo a ta hahaɗa su a buɗe musu wuta yadda da ƙarhi ne za su dahu za ka sai ka ji abin ba ba ɗanɗano to iya da kyau mace zaman to tana da tsari tsari na abin da ya shahi yin ɗokan ado a karan kanta wanda wannan zai sa ta riƙa gamsar da mai gidanta ya zamanto baya da leƙe-leƙe zuwa ga wasu abubuwa wanda suke waje kwana makamancin wannan amma gaba ɗaya kin zo kin yi ragajab da ke ba wani fasali ba wani tsari ba wani kaza sai ji abin malam ba daɗi sai ga yana ta bibiyan fadodi inda ake zama dan zauna can ya tashi ya ce can ya zauna ya ce ya zauna so yake daren da ya gama shiga ya tabbatar da a cikin gidan kafa ta doke shi ma je ya samu inda zai tsuguna har zuwa Allah kai su safiya to wannan iya ɗaya daga cikin abin da yana da kyau mace ta kula da shi ki rika dokan wanka sosai ki rika dokan kwalliya sosai ga mijinki saboda wannan zai sa ku zauna lafiya sannan abu na hudu wasu daga cikin mata suna da ɗabi'a ta yawan hushi da ƙarancin godiya mijinta zai je mata hidiman da ya kamata in ya zo ta nuna mashi cewa kai wani gaskiya Allah saka da alheri kaza kaza kaza Allah ƙara buɗi Allah ya kaza ta yi addu'o'i ta nuna ta ji daɗi amma yana kawa wasu gila ta daga ta ce to wannan abin ba abuci yayin shi wannan mi wannan kuma haba yanzu wani abin wa zai amfani da shi ko na makamacin wannan abubuwa na na hushi da rashin nuna yarda akan abubuwan da yake yi da karancin kuma godiyar da zai yi yanzu idan da zaka samu mutanen da suke rayuwa tsakanin miji da mata wallahi mafi yawanci zaka ga hidimar da wannan mijin yake yi ga wannan gidan nashi ko kuma ga wannan matar tashi da ɗiyanta da wahala ya zamanto a ce yana wannan rabin rabin hidima a ce yana ma mahaifin shi amma da shi zaka samu rashin godiya ga wasu daga cikin mata lalle wannan rashin godiya ba karamin matsala bane a cikin zamantakewan yau da gobe saboda in kuka gode wannan zai taimaka akan ubangiji subhanahu wata'ala ma ya buɗa muku la in shakartum la azidannakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce ra'aitun nara na ga wuta wa ra'aitu aksar ahli hannisa naga kuma mafi yawancin waɗanda suke cikin wannan wutan su ne mata aka ce ya ma'aikin Allah me yasa haka mazalla ya ce yakfurnal ashir suna kafircewa zamantakewa wa yakfurnal ihsan suna kafircewa kyautatawa law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'ayka minka ma ra'aytu minka khairan qab inda zaka ɗauki rayuwarka gaba ɗaya ka sanya ta a cikin yiwa wannan macen hidima amma idan ta ga wani abu wanda bai taka kara karya ba ba ba Allah ka saba ma ba amma sai a ce sai ta daga baki ta ce maka ba taba ga alheri tare da kai ba sannan ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar Allah kare da a gare su yake cewa Allah mai girma da buwaya la yanzuri la yanzurullahu la yanzurillahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wala taswahiya la tastaghni anhu Allah baya kallon matar da bata gode wa mijinta alhali ko batta iya wadatuwa da shi duk abin da take takama da shi da sauransu duka shi yake mata Allah kiyaye inda a ce yau zai ce ya sake ta zaka gana yau ta ta gayyara ta shiga cikin wani yanayi ta jikin ma jikinta ma ya sace da sauran abubuwa makamantan wannan kaga ta shiga cikin kuncin rayuwa da haka mace ta zamanto mai godiya ga mijinta wannan zai sa ta samu yardan Allah ko mijinta ya ji gamsuwa tare da ita wanda har zai ji yana yana alfahari yana farin ciki da ita wanda wannan abin zai sa zamanto mata sababi daga cikin sababba na shiga gidan aljanna kuskure na biyar alminnatu ala zawj akwai da yawa daga cikin mata za ka samu suna goranta wa mazajensu ni nike maka hidima kaza alhali aikin da aikin ta ne wa ba ni nike kaza ba ba ni nike kaza ba ni nike kaza ba wanda abin da bai bukatar ambatawa bai bukatar maimaitawa bai bukatar a rika bitan shi dama abin da yake wajibi ne akan kika yi me na abin na abin maimaitawa me na daga sauti akan shi to zaka samu wasu suna da wannan dabi'a ta alminna suna da gorantawa ai mun muke ni nike kaza ko ni nike kaza ko na makamancin wannan ko kuma ya zamanto misali a ce tana da wani abu a hannunta aka yi katari ta sa wani abu a cikin harakan gidanka to ba wahala za ka ji gori ai rana kaza lokaci kaza ni ne kaza Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda kuka yi imani in dai mai imani ce ke ke saurara da kyau ke Allah yake jan hankalinki akan la tubdilu sadaqatikum kar ku lalata sadakar ku bil manni wal adha ta hanyar gori da cutarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul Abu Dharr al-Ghifari manzo Allah ce salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim kalan mutane uku a gobe kiyama Allah baya kallon su Allah baya tsarkake su Allah ya tabbatar musu da azaba mai radadi manzala sallallahu alaihi wasallam fa qara'aha rasulullahi thalatha marrat manzala sai da maimaita su uku qala abu dharr abu dharr kahin ma yaji suwa ne yace khabu wa khasiru man hum ya rasulullah sun tabe sun yi asara suwa ya ma'aikin Allah qala manzala ya ce al musbil mutumin da yake sakin tuhon shi wandon shi har a ƙasan ƙafa saboda nuna jiji da kai da sauransu na biyunsu almannan mutumin da yake da yake da gori sannan kuma almunfiq sil'atahu bil halif al kadhib mutumin da zai sayar da kayan shi da rantsuwar ƙarya na rantsi da Allah wannan abun nema aka zai zo mun alhali kuma ƙarya yake to waɗannan mutanen guda uku Allah baya kallon su gobe kiyama baya tsarkake su daga laihinsu sannan kuma Allah ya musu tanadin azama mai radadi da haka ai hankali abinda kika yi ki dan Allah in ba za ki dan Allah ba kake a kuskure na shidda ikhbarul akharina bi mushkilatil manzil daga cikin mata take akwai suke da sakin baki matsalolin da take fama da su a cikin gidanta sai ta je ta rika ambatawa wasu wasu da sunan kawaye ko da sunan kaza to wannan baya halatta kuma kina ma kina kina zubar da zanin kine a kasuwa mana in kika hodi musu akwai daga cikin waɗanda ke kina ga kin hodi musu da ciki ɗaya su kuma za su daki magana halar su gaba da ita suna horin ciki suna jin daɗi kin shiga matsala ko kin fara samun matsala da mijinki da haka ki ki kame in shawara ce kika ga akwai sadiqiya abokiya wanda take da gaske a bakantakan na Allah ne sababu lahi zaki iya bata shawara shi ba wani abu wanda yake na na mudawama ba matsala da ke da mijinki ku kokari ku warware shi tsakanin ku shi yasa hatta da yaji da mata suke a duniyar Hausa a miki wani abu ki tayi ki tattara ina ki ina ki ce ke kin tayi gidanku kin yi hushi wannan bai daga cikin karantarwar addini kuma yana jayo da matsaloli da yawa yana kawo matsaloli da yawa a cikin zamantakewar aure saboda in kika zo gidanku uwayenki ba za su ji daɗi ba sannan kuma duk irin da za a zo a maimaita magana da sauransu abin nan sai ya yi sauran tasiri a cikin zukatansu yau kin zo gobe kin zo jibi kin zo gata kin zo sai su ji sun tsani wannan mijin naki alhali ke kuma kina son shi a irin shi ne sai ga ana ta takun saka uwaye sun ce a wannan mace ta buga kai da wannan daga tanga ta ce dole sai wannan alhali ke kuma ke kika yi abubuwan da kika sa musu kyamar wannan mutumin a cikin zuciyarsu abu na bakwai iya da kyau mace ta rika kula da matsayin da mijinta yake da a cikin al'umma to wasu mata za ka same su suna da qillatul mura'ati li makanati zawji wa wad'ihi al-ijtima'i da irin matsayin da yake da matakin da ya taka a cikin al'umma to iya da kyau mace ta rika kiyayewa idan ya zamanto misali matar wani mutum ne wanda ake ga kimar shi a cikin al'umma matar wani mutum ne wanda jagora ne a cikin al'umma to ita tana matsayin a matsayin madubi a matsayin abin haska a matsayin abin misali abin koyi a cikin al'umma zaka wajibi ne ta kiyaye irin matsayin da mutuncin da mijinta yake da kar ta aikata abin da ba daidai ba a rika cewa to yanzu yanzu kamar matan wani za ta yi a ce ta yi kaza to kaga wannan baya da bai da kyau sannan kuma abu na takwas qillatu i'anati zawji 'ala al-birri wat taqwa daga cikin mata akwai waɗanda suke da karancin taimakawa mijinsu akan bin Allah in ta ga ya bar ya bar hanya shikenan ita za ta ƙara zuga abin ta ƙara kururu ta abin har ya kai inda zai kai maimakin ta tsaya ta nutsu ta yi abin da ya kamata ta ta maido shi kan hanya wanda yake mata managarci da yi mishi addu'o'i na fatan alheri akan ubangiji subhanahu wataala ya gyara shi ya raba shi da ɗabi'a kaza da hali kaza da sauransu a ba za ka samu haka ba sai dai zamanto ta huta ta hudi ma wacce ta hudi ma wacce ai ta kurru ta abu ana ta ciccira magana wallahi irin wannan maganganun da ake yi a wuraren bukukuwa wajajen tuya wajajen auren raki wajajen har wajen mutuwa daga kaga mata sun haɗa kai in ba wani ikon Allah ba to sai din wani ne ake aka aka sa a kawowa ne a baje shi a tsitsige shi a yi wane ne a wuce a kawowa ne haka za ka ga mafi yawa ana samun wannan matsalolin uwaye mata a ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah gaba ɗaya kalmar da za mu haɗi mu tabbatar da cewa ha wannan mala'ikun da Allah wakilta sana sana rubuta mana ita kuma mafi yawanci a sana gina abu ana gina abubuwan ne akan tsammahani da zato abinda ba haka nan ba ka ga magana da jita jita ta yi ƙarhi alhali kuma an ka duba a ƙas abin ba haka nan bane ba sannan iya daga cikin matsala ta matsala ta tara wanda wasu daga cikin mata suke suke da suke fama da ita shine irhaqu zawji bi kathrati at-talabat bi kasarati talabat wahaltar da miji ta hanyar yawan bukatu tana son kaza tana son kaza tana son kaza wani wanda bai kama kanshi ba sai kai zuwa ga cin bashi shika ko kuma ta'amuli da dukiya ta haramun sace-sacen kudin al'umma da sauransu saboda zai biya mata wannan bukatun nata ki riga duba abin da zai je ya zo kuma ke da kanki kake zamanto kina da yawan tambaya yawan tambaya bai da amfani ko da mijinki ne in abu ya zama to dole wannan a yi magana ce a yi shi amma dai wasu abubuwa wanda suke hawa shi na gehe wanda ba wani fa'ida gare su ba ki bar shi da da tunanin shi ki bar shi da mannakin shi in ya ga ya kamata shi da kanshi ba sai kin mishi magana ba zai miki sannan kuma abu na goma akwai iqlaqu zawji bi katharati al-irtibadat bi ma'ana doko wasu wasu matsaloli na gehe a ta ambata mishi abinda ba matsala ba a nuna cewa dole matsala ne abinda bai da alaka da shi a sa shi a ciki yanzu misali irin za ka samu mace a matsayin 'yar kasuwa ko matsayin ma'aikaciya wannan aikin nata sai ga da ita da mijin tare suke yi kaga na farko watakila dole zai zamanto zai ɗauki ɗawainin zuwan tarzawanta idan ya zamanto a inda za ta hinna watakila ko ƙauye take zuwa sai ta wuni sai ga abincin da za ta ci in ba hankali ba shi zai wannan shi zai yi infaƙin shi sannan akwai wata matsala a cikin harkar aiki tsakaninta da ita da wasu ƙawayenta ko tsakaninta da ita da waɗanda suke wajen aiki guda sai ga kullum shi an dame shi ai wani ya ce kaza wani ya yi kaza an yi wane ne da sauransu to irin waɗannan abubuwan duka ba su da ba su da fa'ida ki shigar da shi cikin abin da la hamla lahu wala ayr fihi sannan daga ciki matsalolin matsala ta goma sha ɗaya akwai annushuzu wat tamarrudu ala zawj fandarewa da ta da ƙayar baya da zanga-zanga akan miji la siyama idan ya zamanto misali akwai ɗiya akwai wane ne to zaka sa wasu daga cikin mata suna tada bore sai a tada maka bore a da gidanka fa kai gidanka ne kai ka gina shi duka wanda suke cikin gidan ita su matan kai ka kawo su ko kuma ita mace ita kai ka kawo ta ɗiyan kuma ɗiyanka ne kai ka musu hidiman komi da komi a rayuwa amma sai a tada maka bore a tada maka bore da rashin rashin abubuwar suke ba su cancanta ba a cikin gida su rika kai su rika faruwa misali al-imtina'u 'ala al-imtina'u 'ala az-zawji idza da'a ila ila al-firash ya kiraye ta zuwa ga shuhudan shi take zuwa misali eh yayye da ita abu kawai gagara ko kuma khiyanatuha liz-zawji fi nafsiha ha'intar mijinta a karan kanta ta rika alaka da wasu mazaje ko da sunan yan wajen aikin su ne ko da sunan da sunan da sunan lakwal ɗaya suka yi da sunan abokan cinikayyanta ne abokan aikinta ne da sauransu sannan daga cikin irin waɗannan fanɗarewa akwai idkhalu ma malla yurdil azzawj idkhaluhu fi baitihi sayo mutumin da bai miji bai raba a sayo shi cikin gida sai ga katon ya ka isko miji katon mutum a gidanka fanɗarere a ce maka ai wannan ai abokin abokin abokin aikin da aiki na ne ya biyo gaida ne to kai me zaka ce ko kuma wannan abokin harkayyar cinikayyar kasuwancin mu ne dama wannan an saba ana da sauransu taqsiruha fi khidmatihi daga cikin fandar zaka samu takaitawa a wajen yiwa miji hidima shi zai ma kanshi komai zuwa ma kanshi ruwa a sahani ya zuwa ma kanshi ruwan wanka ya zuwa ma kanshi kaza wallahi akwai wanda yake ba da labari tuwo yake zuwa gwadala ya zubo gwadala ya zubo shi in ya komo daga wajen harkan kasuwanci zai shiga gwadala ya buɗe tukunya ya ɗauko kwano ya zuba ma kanshi kan jalayi khidma taqsiruha fi khidmatihi takaita wajen yi mamaji hidima ko kuma wasa da dukiyar shi wa sarfiha fi ghairi al-ma'ruf banzantar da dukiyar a cikin abin da mai bai ma kamata ba cutar da miji ta bangaren maganganu wa sabbihi wa shatmihi da aibanta shi da zagin shi a faɗi mushi maganan da aka ga dama akwai maganar da ba zagin ka aka yi ba amma dai ma'anan maganar ya kumshi zagin ana samun irin wannan a daga can ba don kadara ba ina ma abin da sauransu sannan daga ciki akwai hutan mace daga cikin gidan miji ba tare da izinin shi ba wanda duka iya daga cikin taksir sannan kuma abu ifsha'u hadi sirrihi ko kuma ai ta yada sirrin shi kai in ka inda ka wuce in dai akwai wata wanda taba hira da matarka to kai kamar a tafin hannunsa kake komin ka sun sani zallan ka suke ganin ka to wannan iya daga cikin matsalolin da iya da kyau mace ta kiyaye ko kuma a taqsiru fi khidmati la fi khidmati zawj ya zaman to ba ta mishi hidiman da ya kamata abinda ta ga dama kawai take yi daga cikin irin waɗannan matsaloli akwai matsala ta rena miji ta hanyar a lokacin da Allah ya jarrabe shi misali aiki yake aikin aikin sai samu matsala kasuwanci yake yi kasuwancin sai samu matsala wani kwadago yake yi abin ya gagara yanzu ana ga cewa ba kowa bane saboda baya iya baya iya irin hidimar da yake yi da sai ga an banzantar da shi in ita tana aiki shikenan ita ta dauki ragaman gida kuma a ɗora ɗiyanka hallo a ta maka shekantaka tare da ɗiyan naka kawai suna ga kai ba kowa ba ne ba kawai sai ga an killace ka don abin da za a sai da a ce a je a tambi hajiya eh kai kuma ka tashi daga aiki kai kuma tun da kai rayuwarka gaba ɗaya haka ƙare gaba ɗaya a cikin yin hidima ga waɗannan mutanen kake kai rayuwarka kaf ɗinta ƙarhinka ya ƙare gangan jikinka ya zagonye wajen yi musu yi musu hidima da nema musu rayuwa mai daɗi amma idan mace ta samu wani dama in dai ba tsoron Allah bane tare da ita to wallahi kai kaga zuwanka kenan killace ka kawai za ta yi za a killace ka inda ka san wani wannan ya wani cuta ya same ka za a killace ka a gehe ya zama to duk abin da za a yi su suke tsarawa da ita da diyanta diyanka su rena ka bakka da magana kai ba kowa bane ba ba wajen su to wallahi uwaye mata wanda suke irin wannan ɗabi'a a ji tsoron Allah shine matsalar idan mace ta ɗauki jagoranci in ta ɗauki jagoranci ita za ta ita na farko za ta yi abin da bai kamata ba a karan kanta ta hallaka sannan kuma duk wanda ke karkashin jagorancin nan shi ma sai ya hallaka kaga ɗiyan za ta sa su rena ubansu sannan kuma su rika jin wannan uban bai da wani fa'ida bai da wani muhimmanci daga duk magana da zai a cikin gida sai dai a rika magana hajiya ba a maganan kai kai an ƙare da kai Allah kiyaye Allah shirya da mu tafarkin da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi ana nuna cewa lokaci yayi insha Allah ta'ala akan haka zan takaita abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa na bari Allah ba mu ikon bari Allah shirye da mu ya shirye da zuriyar mu ubangiji subhanahu wataala mana tawfiki a cikin rayuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا